نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اتقوا الله واعلموا أن من رحمة الله بعباده ما شرعه من إقامة الحدود والحدود جمع حد وهو لغة المنع وأما شرعا هي العقوبات لتمنع من الوقوع في مثل الذنب الذي شرع له الحد فهي جزاء لمن انتكه لمن انتكهه العاصي من محارم الله وهي مانعة حاجزة من انتشار الشرور والفساد في الأرض فهي أمان وضمان للعباد على دمائهم وأعراضهم وأموالهم وبإقامتها يصلح الكون وتعمر به الأرض ويسود السكون والهدوء وبتركها عياذا بالله ينتشر, ينتشر السرور ينتشر الشر ويكثر الفساد فيحصل من الفضائح والقبائح ما معه يكون بطل الأرض خيرا من ظهرها فعلى الإمام أن يكون قويا في إقامة الحدود ليردع الفساد والإجرام بين المسلمين لا تأخذه رأفة في دين الله ولا يخاف لومة لائم ولا يخاف لومة لائم فيعطي له وأن يكون المقصود من إقامة من إقامته رحمة بالخلق وذلك بكف الناس عن المنكرات لا شفاء الغيظ فإن الإمام إذا أقام الحد يكون بمنزلة الوالد إذا أدب ولده وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه عباد الله ومما شرع الله تعالى لباده القصاص ومما شرع الله سبحانه وتعالى لعباده القصاص في النفوس أو فيما دونه لوأد الثارات وإطفاء نيران الانتقام وإحلال الأمن في الناس وإزالة أسباب الخوف والفوضى ولقد كان العرب في جاهليتهم يعظمون الثأر والانتقام ويقدمونه على الأفو أو القساس وإذا قتل القتيل فيهم لم يهدأوا حتى يسيبوا ثأرهم ويسقوا صدورهم ويشفوا صدورهم حتى يصيبوا ثأرهم ويشفوا صدورهم بالانتقام ممن قتله ومن مقولاتهم المشهورة الدم لا يغسل إلا بالدم الدم لا يغسل إلا بالدم وقيل لأعرابي أيسرك أن تدخل الجنة ولا تسيء إلى من أساءك فقال بل يسرني أن أدرك الثأر وأدخل النار والعياذ بالله وبقتل رجل واحد تفنى عشيرة وتقتل قبيلة لأن الثأر والانتقام حين ثور لا يخمد إلا بفناء أحد الفريقين فلما جاء الله سبحانه وتعالى بالإسلام ألغى به رسوم الجاهلية وفاراتها وشرع القساس العادل قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله المحكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القساس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القساس في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وافتح الله سبحانه وتعالى باب الصلح والعفو والدية وقال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة قال سبحانه وتعالى في آية أخرى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قساس فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ثم جعله الله سبحانه وتعالى ثم جعله الله سبحانه وتعالى حياة للناس باستبقاء النفوس البريئة وإنزال القساس بمن يستحقه وقال عز وجل من قائل لكم في القساس حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون وأما ما يزعمه أعداء الإسلام من أن القساس غير مطابق للحكمة لأن فيه إقلال عدد المجتمع بقتل إنسان ثان بعد أن مات الأول وأنه ينبغي أن يحبس القاتل ولا يقتل كما يزعمون هذا كله كلام ساقط باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة خال من الحكمة وبهذا حفظ الإسلام لأهله الدين والنفس والنسب والعظ والمال إخوة الإيمان وأما الحديث عن قتل الغيلة فهو أشد وأشنع يقام على القاتل الحد ويقتل ولو عفا أولياء المقتول عند بعض العلماء وقتل الغيلة ما كان عمدا وعدوانا على وجه الحيلة والخداع أو على وجه يؤمن معه المقتول من غائلة القاتل سواء كان على مال أو انتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سر ونحو ذلك فمثل هذا رجح بعض بعض أهل العلم أن هذا من قتل الغيلة وأن القاتل غيلة يقتل حدا ولا قساسا ولا يصح فيه العفو من أحد أن عنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن هوديا الرب رأس جارية بين حجرين قيل من فعل هذا بك أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها أي نعم فأخذ اليهودي فاعترف بذنبه فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين كما فعل بها الحديث متفق عليه وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن غلاما قتل غيلة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه اشترك جماعة خمسة أو سبعة على قتله فأمر عمر رضي الله عنه بقتلهم جميعا وقال عمر والله لو تمالأ, أهل تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا الحديث أخرجه البخاري عباد الله وأختم خطبتي إن شاء الله تعالى بهذا الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين سباحا الحديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان وسحه الألباني عليه رحمة الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم لسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين لنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwana masu girma da albarka wannan khutuba ta mata yau insha Allah ta'ala za mu tattauna ne akan lallai kuna da rayuwa a cikin kisasi ‘yan uwana masu albarka mu kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala sannan mu sani cewa daga cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala mafi girma ga bayinsa shine abinda Allah maɗaukakin sarki shar'anta musu na haddi da kisasi na haddodi ga laifuka da Allah maɗaukakin sarki ya ware haddi a kansu da kuma kisasi ga wanda ya cutar da wani a yi masa irin abin da ya masa don uwana masu albarka an aka ce alhudud jam'i ne na alhaddu a larabci abin da yake nufi shine almana'u hana abu a hana wani abu shine hadda amma shar'ance idan aka ce alhaddu abin da yake nufi shine ne wasu uƙubobi ne da shari'a ta ajiye su ta gindayen don ta hana afkawa cikin laifi makamancin wanda aka yi haddi a kansa ma'ana bahaushe ya ce idan gemin ɗan uwanka ya kama da wuta to ƙoƙari ka nemi ruwa ka shafa wa naka to saboda haka ake yin haddi idan wani ya sha giya aka yi masa bulal arba'in ko tamanin wanda ke marmarin shan giya gobe ko jibi zai kiyaye bayansa da bulalar da aka yi wancan ɗan uwan nasa idan wani zina aka yi masa bulala ɗari aka rufe shi tsawon shekara guda in ba shi da aure wanda yake marmarin aikata ta zai ga irin abin da ke wa ɗan uwansa don ya guje ta haka duk nau'i nau'i na haddi da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye to an ajiye su ne don mai laifi mai ƙoƙarin aikata laifi ya ga abin da ya faru ga uwansa a baya ya guji irin wannan laifin uwana masu albarka lallai haddodi da Allah maɗaukakin sarki ajiye sakamako da aka yi su ga waɗanda suke keta alfarmar Allah maɗaukakin sarki ta hanyar saɓo ta hanyar zakkewa iyakokin Allah maɗaukakin sarki lallai haddodi abubuwa ne da suke hana wata katanga ce wani shamaki ne wanda yake hana yaɗo sharrori da ɓarna a cikin mutane lallai haddodi aminci ne lamuni ne ga bayi a nukansu da mutuncinsu da kuma dukiyoyinsu ko shakka babu idan akwai haddi a doron ƙasa jininka zai tsira jinina zai tsira dukiyata za ta tsira dukiyarka za ta tsira haka mutuncinka zai tsira mutunci na zai tsira don duk wanda ya taba ya san ba za a bashi ba akwai shari'a ta ajiye haddi in haddi tsayayye wanda za a yi wa mutum idan ya taba su sai kowa mutuncinsa da dukiyarsa da abin da yake jininsa duk sai su tsira wanda shi ne manufar addinin musulunci don uwana masu albarka ta hanyar tsaye da haddodi ne a cikin mutane al'umma take gyaruwa ƙasa take rayuwa ake samun cikakke zaman lafiya da nutsuwa a cikin mutane ta hanyar barin haddi ne kuma Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye da watsi da haddodi na shari'a dukkanin wani sharri da kake kallo a yanzu muke ci yake bazuwa a cikinmu ta hanyar barin haddi ne barna take yawaita ta shiga ko'ina inda da ba ka jin labarinta ko sama ta matso ba in sai ka ganta ta samu waje ta yi kane kane a wajen rashin tsaye da haddin Allah maɗaukakin sarki ne ‘yan uwana masu albarka saboda haka abubuwa munana na rashin jin daɗi za su yi ta faruwa a ko'ina a cikin mutanen da babu haddi a cikinsu irin abubuwan da saboda bala'insu da masifarsu sai mutanen da suke raya a doron ƙasa a wannan lokaci sun gwammace cikin ƙasa ya fi musu alkhairi sama da zahirinta sama da kanta inda suke takawa saboda bala'in da suke ciki sakamakon rashin tsaye da haddi shi sa uwana masu albarka a irin wannan kadami a irin wannan yanayi babu wanda yake da dauri mafi girma ba wanda yake da gudunmawa mai girma da zai bayar a cikin al'umma domin gyara irin waɗannan barnoni da muka tsinci kanmu kace-kace a cikinsu kamar shugaba al'imamul am da Allah maɗaukakin sarki ya jibinta masa lamarinmu a ƙauyensa shi da dauri mafi girma wajen dawo da irin waɗannan al'amura wajen tabbatar da su domin alalaƙalla jinin kowa ya tsira dukiyar kowa ya tsira mutuncin kowa ya tsira dole ne shugaba sai ya kasance mai ƙarfi ina nufin ƙarfin zuciya wajen zartar da haddi in ya tunkuɗe ya mai da kowace irin barna da laifuffuka da suke ƙoƙarin fantsamuwa su zamto ruwan dare a cikin musulmi shugaba dole ne kada tausayi ko atifa ta ɗauke shi a cikin zartar da addinin Allah maɗauki sarki shine haddodi don mutumin da ya laifin da ya kamata a zartar masa da haddi ko kisasi to tausayi a babinsa wannan abu ne da yake saban Allah Allah madaukakin sarki cewa la ta'khudhukum bihima ra'afatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir duk mutumin da ya abin da za a zartar masa da haddi kada tausayinsa ya dauke ku a cikin addinin Allah haka Allah ya kira haddi fi dinillahi a cikin addinin Allah sai Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir amma fa za ku yi haka ne ku zartar masa da haddi ba tare da tausaya masa ba kamar yadda shi ma bai tausaya wanda ya yi wa ta'addancin da ya masa ba Allah ce za ku yi haka ne in kun yi imani da Allah da ranar lahira haka Allah maɗaukakin sarki ya ambata sannan shugaba ya sani cewa kada zargin mai zargi ya ɗauke shi kada maganar masu magana su ɗauke shi kada ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ƙungiyoyin da suke ƙoƙarin nuna cewa bai kamata a kashe wani bidan ya kashe wani ƙasashen turai barazanarsu da ƙoƙarin kawo tasgarwa irin waɗannan abubuwa kada su ɗauke shi ya sani cewa yadda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta masa yin sallah da azumi da zakka da kare haƙƙin mutane haka Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wa shugaba zartar da haddi idan an yi shi wannan dole ne a kansa lalle ƴan uwana masu albarka zartar da haddi da kisasi a cikin al'umma ana yin sa ne babban makasunsa shine tsayar da tabbatar da rahamar Allah maɗaukakin sarki ga bayinsa domin rahamar Allah maɗaukakin sarki ce idan mutum ya yi a yi masa hukuncin Allah maɗaukakin sarki ne idan mutum ya kashe a kashe shi in ya ƙwaƙule ido a zauna a ƙwaƙule nasa idan haka ake yi uwa wannan hukunci ne na Allah subhanahu wata'ala saboda a kawar da dukkanin munanan ayyuka da ta'addadi da ayyuka irin wanda yake na dabbobi a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ana yin haddi ba ne don huce haushi ko don daɗaɗa wa wani a'a ana yin haddi ne saboda haka Allahn da ya halicce mu ya ce mu haka manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake ya zar ayi sallallahu alaihi wa sallam shugaba ya sani cewa idan ya yi haddi akan wanda ya cancanta ya masa haddi ba fa baya son sa bane ba ba ƙaunarsa bane a'a daidai yake da ɗanka na cikinka da ka haifa idan ya yi laifi idan ya yi abin da ba daidai ba zuba masa ido za ka kana dariya kallonsa za ka ce Allah sauke a'a za ka bi matakan da ya kamata ne wajen gyara masa inda ya kamata kai masa nasiha kai masa nasiha inda ya kamata kai masa faɗa kai masa faɗa inda ya kamata ka ba shi horo ka ba shi horo ta hanyar bulala ko wani abin da ya kama da haka lokacin da kake wa ɗanka na cikinka da ka haifa bulala ba ka ne masa bulala ba ne don ba ka sansa kai masa ne don ya dawo hanya madaidaiciya haka ake yin haddi ga wanda ya abin da ba daidai ba ba ana masa haddi ba ne don ba a sansa a'a ana masa haddi ne don ya cancanta a masa yi abin da ba daidai ba wannan abin da ya kamata shugaba ya gane kenan lokacin da zartar da haddi ya kamata kamar yadda ka san lokacin da likita ya samu mara lafiya zai ɗauki maganin da yake ɗaɗɗata mai ɗaci ya ba wa mara lafiya yana sha yana gimsa ido yana fito da wani saboda rashin daɗin maganin amma ka zai danna masa ya sha me dalili ba dan baya sansa bane saboda ya samu masa lafiya to haka ake amalantar wanda ya laifi shi ma ba dan ba a sansa ba yan uwana masu albarka masu girma daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa bayinsa yan uwa akwai kisasi shi ne ka yi a yi maka ka kashe a kashe ka ka zubar da jini a zubar da jininka ka cir a cire maka ka ƙaƙule kai ma ƙaƙule maka wannan shi ne kisasi ko kuma ya shafi kisasin a cikin abin da ya shafi rai ko abin da bai kai rai ba ce abin da ya shafi rai shine kamar kisan kai abin da bai kai rai ba kamar mutum ya cire wani kunne shi ma sai a zauna a samu ka a cire masa kunne shine addinin musulunci mutum ya yanke wani hannu kiri haka za a zaunar da shi a samu abu mai kaifi a datse masa hannu haka Allah maɗaukacin sarki ce a yi mutum ya cire wani ɗan yatsa kaga an guntule mutum ɗan yatsa haka kawai babu abin da ya yi a kan abin da yake dukiyarsa ce je sha wahala ya sabo wani zai kwace masa kawai samu ya datse masa ɗan yatsu har abada ya rabu da suke na har abada yanzu kana gani wannan bawan Allah duk lokacin da ya kalli ɗan yatsan nan duk lokacin da ya kalli dan yatsa nan zai yafe wanda yake da ikon ɗauka ta yake ɗauka wallahi ba zai yafe masa ba amma alal kalla ko da an ya datse masa dan yatsa ya ga wanda ya masa abin shi ma in ya kalle shi zai gabashi da dan yatsa alal kalla zai daɗi hankalinsa zai kwanta an yi wanwan kenan to wannan shine kisasi yan uwana masu albarka ana yin kisasi ne domin binne ɗauken fansa da zai rinka faruwa tsakanin mutane da bishe wutar ramuwa da za ta rinka faruwa a tsakanin mutane da kuma watsa aminci a cikin mutane da kuma gusar da dukkanin wani sababi na tsoro da zaman karazibe a cikin mutane dan uwana mai albarka ya kake in lokacin da mutum yayi wani ta'addanci ya san babu wani mataki da za a dauka a kansa zai kulla aransa wallahi sai inda karfin sa ya rama sai inda karfin sa ya kare sai ya rama abin da yake faruwa kenan kai min kaza sai ne kaza kuma ka san shi mutum idan ya tashi ramawa ba lalle ya rama abu irin abin da aka yi masa ba zai ne wani lokacin fiye da abin da aka yi masa to shine abin da shari'a ba ta so shi sa ƴan uwa tun lokacin jahiliya larabawan jahiliya suna da matukar zuciya ta ɗaukar fansa da ramuwa ba kai wa balarabe abu ya raba da kai ba su san afuwa ba suna girmama ɗaukar fansa da ramuwa suna gabatar da shi da afuwa da kisasi a ce wai wane ya maka abu ya yi wa ɗan uwanka abu a kawo shi a mai kisasi bai yadda da wannan ba a'a ya je ya rama kawai a zauna a yi sulhu a tattauna a yi masa afuwa ko ya bada wani abin a'a bai san wannan ba shi abin da ya sani ne a sa'aru sa'ar kan kawai fansa fansa ramawa ramawa shi ne kawai abin da ya sani shi sa zaka samu wancan lokacin suna da wata ibara ma'arufa wata magana da suke da ita sananniya suna cewa addamu la yughsalu illa biddami addamu la yughsalu illa biddami wai jini ba a wanke shi da jini uwansa ba a wanke jini sai da jini dan uwansa idan ka kashe mutum jini ya zuba to abin da zai wanke jinin mutumin farko shine a koma a kashe wannan shi ma wanda ya kashe mutumin farkon ta hanyar ɗaukar fansa abin da suka sani kenan kawai shi sa wani balaraban kawai aka ce da shi zai faranta maka za ka ji daɗi mutumin da ya munana maka ya kashe wani naka ko ya maka abin da ba daidai ba ka yafe masa amma ka shiga aljanna ce wallahi ban yadda ba na yadda in shiga wuta inda zai ɗaukansa wannan a jahiliya kenan shi ya yadda ya shiga wuta inda zai ɗau fansa saboda sun ɗauki fansa da muhimmanci ƙwarai da gaske ‘yan uwa da kashe mutum ɗaya sai ƙabilu guda biyu su kusa ƙarewa saboda yaƙi mutum ɗaya wani lokaci za a kashe shi ba da ganganci ba amma wallahi in aka fara yaƙi sai ƙabilu mutanen da suke cikin ƙabilun nan sun kusa ƙarewa kisa kawai duk inda aka ɗan wancan ƙabilan sai an kashe shi ɗaukar fansa za a yi ta yaƙi yaƙi zai dawwama a cikinsu shekara arba'in ana yi suna gadarwa da junansu yaƙi da wasici akan idan kuka bar wannan ya mutu ba mu yafe ba a ci gaba a ɗora daga inda aka tsaya su mutu su bawa 'yan baya su masu ci gaba da haka suke yaƙi saboda ɗaukar fansa me yasa saboda babu hannun shari'a a ciki babu tsoma kafar addini a ciki shi sa ake abin fauban kawai kara zube lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai addinin musulunci ya goge ya tafiyar da dukkanin irin waɗancan abubuwa na ɗaukar fansa na jahiliya da irin waɗannan abubuwa marasa kyau da suke faruwa lokacin jahiliya ya shimfiɗa shari'a ta adalci ta gaskiya ita ce kisasi Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kutiba alaikumul qisasu fil qatla lallai mu wajabta muku kisasi cikin wanda aka kashe dukkanin wanda aka kashe to iya wanda ya yi kisan kan a kamo shi a kashe shi wanda duk yake bari'i ne abin bai shafe shi ba kada a kashe shi me ya kai wannan adalci da a kashe mutum ɗaya za a kashe mutum ɗari biyar mutum dubu amma yin sai Allah maɗaukakin sarki ce wanda ya kashe shi kaɗai a kamo shi a kashe shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alhurru bil hurri idan ɗaya kashe ɗa a kashe shi wal abdu bil abdi idan ba ya kashe bawa a kashe shi wal unsa bil unsa idan mace ta kashe bace ita ma a kashe ta sannan sai Allah madaukakin sarki ya bude babu kofar sulhu da kuwa da kisasi Allah ya bude wannan kofa wanda da a lokacin jahiliya babu sai da ita ba sai Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'rufi wa da'un ilayhi bi ihsan Allah ya ce dukkanin wanda aka kashe masa wani faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda aka yi masa afuwa min akhihi game da uwansa ya yi kisan kai abin da ya kamata a yi masa shine a kashe shi sai ‘yan uwan wanda aka kashe auliya uddam suka zo suka ce sun yafe kada a kashe shi a basu diya Allah ce idan aka sami irin wannan to fatti ba'un bil ma'arufi sai su bi dukiyar jinin ɗan uwansu cikin kyautatawa su karɓa tare da sa hannun hukuma sannan wa ada'un ilaihi bi ihsan shi ma wanda jinin yake kansa sai ya kokari ya tattara duyar da shi da aqilarsa su miƙa ta zuwa ga ƴan uwan wanda aka shedin ba an yi sulhu ba kenan an gama addinin musulunci kenan sai raba rigima haka nan wayar Allah madaukakin sarki ya ce mana wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi Allah ya wajabta a kansu su banu Isra'ila annan nafsa bin nafsi cewa dukkanin wanda ya kashe rai shi a kashe shi wal ayna bil ayni wanda duk ya zubar da idanuwan wani ya kwakule idanuwan wani shari'a ta ce a kwantar da shi a kwakule idanuwansa wal amfa bil amfi wanda ya guntile hancin wani dole sai an kwantar da shi an cire masa hanci wal uzuna bil uzuni wanda ya cire kunnan wani a kwantar da shi a cire masa kunne wasinna bis sinni wanda ya girgide haƙorin wani a kwantar da shi a girgide nasa haƙorin Allah maɗaukakin sarki ce wal juruha kisas ciwuka kuma da za a jiwa mutum a yi kisasi a duba a ga irin ciwon da mutum ya jiwa mutum in za a na ramawa ne a rama in ba na rama ba ne za a iya halaka wanda ya ji ciwon to sai aka sai alƙali ya yanka dukiya gwagware da shari'a ta aje sai a ɗauka aba wanda ya ji wa ciwon yan uwa shine tsantsar adalci wallahi wanda shine al'amarin da idan yana gudanuwa tsakanin mutane za a kashe irin wannan hamajiya da dabbanci da ke faruwa tsakanin mutane na kisan kan mutane da guntule wasu gaɓoɓinsu babu ba tare da haƙƙi daga cikin haƙƙin shari'a ba ba tare da mutum ya ji ba balle ya gani ba yan uwana masu albarka Allah subhanahu wata'ala ce faman tasaddaqa bihi wanda ya sadaka a matsayinsa na waliyud dami ya fe abin da ke kan mai kisan can na diya ko kuma na jininsa sai Allah ce fa huwa kaffaratul lahu to wannan zai zamto kaffara zanubinsa ne shi wanda ya yafi kenan Allah ce man lam yahkum bima anzalallahu wanda duk bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika muzzalimuna irin waɗannan sune tantiran azzalimai cikakkun azzali Allah madaukakin sarki mana tsare da zalunci ɗan uwana masu albarka sannan sai Allah madaukakin sarki ya sanya kisasi a matsayin rayuwa ka cokan ta hanyar wanzar da rayuka guda biyu ran wanda bai ji ba bai gani ba da ran wanda ke shirin kisan kai kaga rayuwa a ta tabbata kenan sannan kuma da saukar da ajiye kisasi ga wanda ya cancance shi Allah ce wala kum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun lalle kuna da rayuwa cikakkiyar rayuwa cikin kisasi ya kuma abota hankali me wannan yake nufi shine wanda duk ya san cewa idan ya ɗauki adda ko takobi ko wuka ko bindiga ya je harba wani ko ya saru wani ya salwantar da ransa nan take za a kama shi shi ma a danne shi a yanka shi a salwantar da nasarar wa rabbil ka'a yan uwa sai kisa ya ragu casa'in bisa ɗari a cikin al'ummar ina rantsuwa da Allah duk wanda ya san cewa yanzu idan na je na kashe ba dai buri na an kashe na rayu ba na ci abin da na samu a kashe a kisan ka to yana kashewa a kamo shi a kashe shi wallahi sai kisa ya rabu Allah da ya halicce mu ya san ɗabi'un mu shi ya gaya mana wannan yace muna da rayuwa kamar rayuwa gaba ɗaya ta tabbata ne a cikin isasi in babu isasi sai me sai mutuwa da kisan kai kawai shi yasa ‘yan uwana masu albarka makiya musulunci daga cikin arna hatta wasu daga cikin musulmi waɗanda suke ganin cewa addinin musulunci ba addini ne tsayayye ba suna gani cewa wai mutum ya kashe shi ma a kashe shi wannan zalunci wannan bai dace da hukuncin da ya dace ba duk mutumin da yake faɗa wannan Allah maɗaukai sarki yake waraddi wallahi akwai yan uwan da suke ganin cewa bai dace mutum ya kashe a kashe shi ba abin da suke cewa shine wai an yi asarar rayuka guda biyu shi wannan ya kashe wannan shi ma an kashe shi an kashe ya kashe rai na farko shi ma an tafi da shi kaga an yi asarar rai guda nawa kenan guda biyu suka ce wai gwanda a same shi a daure shi a mai daurin rai da rai a mai daurin rai da rai to kaga an tabbatar da rai da yake kuma an hukunta shi amma sa daurin rai da rai ana ciyar da shi da dukiyar gwamnati a kula da shi sannan dolan doliya wata rana sai ganshi a waje ya fito ballantana kasashe irin namu ku duba ku ga irin abubuwan da yake faruwa fa mutum zai je kashe mutane a je a sashi a prison amma sai ga lokacin saboda shari'a ta constitution ya bawa gwamna da shugaban kasa dama zai iya yin afuwa ga wasu mutane duk lokacin ya ga dama duk lokacin da gwamna ya ga dama ko shugaban kasa zai iya zana afuwa ko da hukuncin kisa aka yi wa mutum to lokaci lokaci za ga gwamnoni suna shiga prison su je su fito da mutane abin da kai ci ga irin waɗannan mutane ake fitowa da su masu cc condemn ɗin wanda suke ce musu cc condemn su ake zuwa a fito da su fa wanda ya sha jinin mutane sai ka ganshi sai ganshi ya bayyana kawai ya fito ya dawo ya kashe maka dan uwa ya kashe maka kaza da kaza da sauransu kwanan nan wata ta kashe mijinta labarai suna bayyana wai shugaban ƙasa ya mata afuwa man anta ya shugaban ƙasa waye shugaban ƙasa da zai fito na fitar hukuncin Allah maɗaukakin sarki wa shugaban ƙasa Allah ya ce a kashe shi a zartar masa da hukunci shugaban ƙasa ya je ya fito da shi wallahi shugaban ƙasa ba shi da wannan dama ba shi da wannan dama irin wannan kisan ka muke bayani in uwa zamu zo mu ji a gaba insha Allah ta'ala hatta waliyan hatta waliyai na shi wanda aka shi din ba shi da dama afuwa za ku zo ku ji insha Allah ta'ala ‘yan uwana masu albarka da kisasi ne da haddi addinin musulunci ya kare addinin mutane da ransu da rabarsu da mutuncinsa da dukiyoyinsu ‘yan uwana masu albarka amma bayani da malamai suke game da kisa gilla shi da suke ce masa qatlul ghila kisan gilla suka ce shi irin wannan kisan ya fi tsanani ya fi matsala kisan gilla ba suka ce ana tserawa da ma'abocinsa haddi ne a kashe shi koda koda iyalan wanda aka kashe din yi afuwa shi ba a yin afuwa a kansa haka da yawa daga cikin malamai suka tafi hatta mazhaban mu ta maliki abin da suke kai kenan ka je ka duba cikin littafin risala ibn abu abi zaid al-qayrawani abin da ya faɗa yace qatlul ghilati la afwa fihi qatlul ghilati la afwa fihi in ji abi zaid al-qayrawani ka je ka duba cikin risala yace kisan gilla babu afwa a cikin sa ko ɗanka da ka haifa ai masa irin wannan kisar ba ka da dama da zaka zo ka ce a masa afawa yanzu abu ya dawo tsakanin wanda aka kashe da hukuma kawai zartawa kawai shine malamai suka ce kisan gilla shine kisan da aka yi shi da ganganci kuma da ta'addanci kisa ne na ganganci kuma kisa ne na ta'addanci ta hanyar dabara ko yaudara ga wanda aka din a yaudaru wanda aka kashe din ko a masa dabara a nuna masa wani abu za wani waje za a je shi a danyi wani abin a je a kashe shi a nuna masa cewa da Allah wani abin ake so a wajensa za a je a gani a je a kashe shi wani abokinsa ne ya yaudare shi wata ta yaudari mijinta wani ya yaudari matarsa wani ya yaudari yan uwansa a je irin wannan kisan na yaudara ko saboda dukiya ko saboda mutunci ko saboda wani asiri da shi wanda aka kashe din ya sani wanda ya kisan baya so ya sani sai ya yaudare shi ya kai shi wani waje ya kashe shi irin wannan kisan shi ake so kisan gilla ko wani abu nasa ya ga ke so ya karba dan uwa irin wannan kisan malamai suka ce yuqtalu sahibuhu haddan la qisasan ma'abocin irin wannan kisan ana kashe shi ne a matsayin haddi ba kisasi ba ka san akwai bambanci tsakanin haddi da kisasi haddi shine abin da ya shafi janibin Allah madaukakin sarki shi kadai misali mutumin da ko mutumin da ya sha giya yanzu akwai wanda isa ya yafe wanda ya zina ko wanda ya giya wanda mutum ya sha giya an kamo shi yana timbele da shaidu an kawo shi gaban alƙaliwa isa yafe masa babu za a yi wa mutum hukuncin kazafi ko hukuncin shan giya an kawo shi gaban hukuncin zina an kawo gaban alƙali wa isa yafe masa babu amma shi kisasi haƙƙin naka ne dan uwanka aka kashe kana ikon kana da ikon ka ce ka yafe ba wani abu shari'a ta baka dama ka ce ka yafe to duk mutumin da ya irin wannan kisan na gilla kisa na wulakanci kashe shi ake yan uwa a matsayin haddi matsayin kisasi ba ba wanda isa ce ya yafe malamai sun yi hujja da wasu nassoshi na shari'a daga ciki ga guda biyu akwai hadisin tabbata hadisin Anas dan Malik hadisin Bukhari da Muslim sahabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yake cewa wani ba Yahude a garin Madina ya ga wata yarinya musulma da wani abun wuya mai kyau na azurfa a jikinta sai niyyar kwacewa da ya gata tuna mai asiri sai ya kanta tsakanin dutse sai buga kanta ya fashi saboda haka sai ya gudu ya dau abun wuyan da aka zo aka ka aka ɗauko yarinyar bata gama mutuwa ba jini yana ba tana shishika mutuwa aka ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam iyalanta suka ce rasulullah ga abin da ya faru ga inda muka same ta daidai unguwar su wannan ba yahudan aka duba aka ga suwaye wanda ake tsammani yan ta'addar za su aikata irin wannan mugun aiki saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari sai sa aka rinka kira mata sunan mutane wane ne saboda ba za ta iya magana ba sai ta ce sai ta yi haka da kanta a a wane ne sai ta yi haka har sai da aka ambaci sunan wannan ba yahudan kawai sai ta girgi sai ta daga kai ta ce eh annabi ya ce ai sauri aje a kamo shi ka san yan sandan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu cin hanci nan da nan suka je kama kace bai sun zo da wannan bai huda zo da shi annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya tambaye shi yace kai ka aikata ma kai ka aikata mata haka fa tarafa sai yi tirafi yayi confession ya tabbata ne annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi bai tambayi iyalan wannan yarinyar cewa kun haƙura ku a'a annabi kai tsaye ce aje a sa kansa tsakanin dutse a fasa haka aka je aka sa dukan sa tsakankan dutse aka tarwatsa shi ma ya mutu nan take bayan ta mutu ita ma yarinyar kisan gilla haka ake yan uwa masu albarka ba a neman shawar hatta iyalan mamacin kissa ta bi yan uwana masu albarka shine hadisin ibn majah da ibn hibban imamu turmuzi ma ya fitar da shi malam albani ya inganta hadisin a lokacin sayyidina umar dan khattabi Allah ya kara masa yarda akwai wani yaro da baban da yake auren wata mata matar tana amfani ko kuma tana mu'amala da wani a waje wani kwarto saboda haka sai suke ganin da wannan kwartin da ita matar baban nan sai suke ganin cewa wannan zai tuna masa asibicin da mai wayo ne sai suka haɗa baki suka ga yauta wasu su su bakwai ko su su biyar suka tari yaron nan yana bacci suka je kashe shi haka kawai suka kashe wannan yaron bincike bincike sai ga su gaba ɗaya aka kama shi wannan kwartan aka fara kama duk sai da ya bayyana su aka kama gaba ɗaya sai na umar ya ce dukkanin su gaba ɗaya a je a kashe su aka ce ya umar ya za a kashe mutum bakwai da mutum ɗaya sai na umar ya ce wallahi law tamara'a alaihi ahlu sana'a laqataltuhum jami'a yace inda a ce mutanen sana'a tun da garin abin ya faru a garin sana'a ne a yemen inda mutanen sana'a mutanen yemen dukkaninsu za su haɗa baki su kashe mutum ɗaya ce wallahi duk sai na kashe mutanen sana'a in sai na umar dan khattabi lokacin da abin ya faru yan uwa bai tintibi iyayen wannan yaron ba kawai zartarwa saboda kisan gilla ne kisa ne na yaudara irin waɗannan kashe-kashe da ake yi babban abin da zai tafiyar da su shine zartar da hukunci tsaye da haddi hadisin da zan rufe khutba ta da shi yan uwana masu albarka shine hadisin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake cewa wannan hadisi shine wanda ibn maja da ibn hibban suka rawaito wanda malam albani ya inganta wancan wanda na faɗa na sayyidina umar imam al-bukhari ya fitar da shi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake cewa haddun haddi guda ɗaya yu'malu bihi fil ardi da za a yi aiki da shi a doron ƙasa ya ce khairun li ahalil ardi shi ya fi alkhairi ga mutanen duniya min ayyum tsaro arba'i na sabahan sama da ai musu ruwa har kwana arba'in a yi haddi guda ɗaya kawai mutum ya yi laifin da ya cutar da wani ko ai masa kisasi a kamo shi a zartan masa annabi ya ce wannan shi ya fi alkhairi sama da ai kwana arba'in ana muku ruwa ka san abin ba kaɗan ba ne don uwa masu albarka lallai irin waɗannan abubuwan da suke faruwa na kashe-kashe da ake ta yi kashe-kashe irin waɗanda bai bai kamata a ce ɗan adam ne yinsu ba ko a cikin dabbobi bai kamata a ce ana irin wannan kashe-kashen ba ya kasance an kashe mutum ɗaya biyu uku hudu har bakwai kuma ciki har da yaro ɗan shekara ɗaya wanda me ya sani me ya sani yan uwa wa idhal maw'udatu su'at bi ayi dhanbin qutilat me yayi a ɗauke shi kuma a je a tashi a rijiya me yayi wannan yaran waɗannan yaran da aka da aka shame suka yan uwa masu albarka abubuwa ne yan uwa kamar haka na farko hukuma babu da suke da gudunmawa mafi girma yan uwa kamar hukuma hukuma abu na farko ita take da ‘yancin kare rayukan mutane da dukiyoyinsu mun sha maimaitawa a wannan guri mai albarka na daga cikin mafi girman aikin hukuma shine kare waɗannan abubuwan da ake ce musu abruriyatul khams daga ciki akwai dukiya da rayukan mutane dole ne hukumomi gwamna shugaban ƙasa tashi tsaye kai da fata su san yadda za su kare mutane sai yadda su kare dukiyoyin mutane da rayukan mutane wannan dole ne a saba cikakken tsaro ta hanyar 'yan sanda da wasu hukumomi da ake gani za su iya yi wanda za su yi aikin a saba musu da kyakkyawan yanayin da za su yi ba tare da sun kai da masu laifi ba don cutar da al'umma kamar yadda da yawa yanzu yana faruwa da yawa yana faruwa saboda rashin kyakkyawan albashi ko son zuciya da wasu daga cikin jami'aro ana haɗa baki da su da su da masu laifin yaro zai yi laifi ya cuce ka ka kai shi police station sai ya gana ya fi ka shiga a police din kowa ya san shi a police station din ya ji ana ta gaggaisawa da shi in ka tafi ka kai ƙara sai ya gan shi ya dawo kuma yanzu yana ce maka yana ce maka ko gobe ka kai shi wallahi sai ya riga ka dawo ina za a daina laifi a wannan abu na biyu yan uwa shine zartar da hukunci zartar da hunci wannan yana da muhimmanci yan uwa yanzu ku kalla da kyau cikin 'yan shekarun da suka gabata mutum nawa aka shi- aka shi irin wannan kisan gillar da muke faɗa kamanta ina wancan bawan Allah da ya shiga masallaci ya kona mutane haka kawai mutane suna sallah ya shiga ya rufe kofofi ya sa musu wuta sai ka ce ramin bera ya shiga ya rufe kofofi fa ya sa su wuta duk mutane da na na suka mutu kuma yanzu ba har yanzu ba a kashe shi ba har gobe yana nan ba a kashe shi ba ina bawan Allah nan da ya je ya kashe wata yarinya yana nan shi ma ina wata da ta yanka mijinta ita ma tana nan da yawa irin waɗannan gasu nan suna ta faruwa daga cikin liki da gwamna zai iya bari wallahi yan uwa wanda mutanen Kano ba za su manta da shi ba shine ya sa hannu akan waɗannan abubuwa ga wanda shari'a sai ta ƙare duk azartar musu da hukunci duk da kan shari'a constitution tana da sammatsi tana da matsala yanzu an zartawa da mutum hukuncin kisa fa zai iya appeal ya je wata kotun ya je court of appeal idan an gama daga na har supreme court sai supreme court ta zartar sannan za a yanka- za a zartar masa da hukunci kuma ga jan kafa amma me zai hana a yi abin da wuri gwamnati ta tayar da lauyoyi ƙwararru a rinka yin abin da wuri a jashi faka-faka a yi a gama duk wanda ya yi abu abin ya same shi wallahi yan uwa waɗannan idan aka fito da su gaba ɗaya aka zartar musu da hukunci sai kano ta shiga taitayinta duk wani mai laifi sai ya san inda yake ina mutanen da aka yi ta kashewa aka yi sab aka yi ta sabautawa wasu an cire musu hannu wasu an gutsire musu kaza akan wayoyinsu ko abin da ya kama da haka duk a fito da cases ɗinsu a fito da file ɗinsu a zo a zartar musu da hukunci ba muna da kwatan addinin musulunci a Kano ba ai har yanzu ka- Kano ana gudanar ko ana gudanar da- da da ita ne akan akan addinin musulunci har yanzu ne akan akan wancan shari'a da aka addama tana nan har yanzu akai akai kotunan addinin musulunci duk wanda ya abu a zartar masa da hukunci amma in dai za a rinka yin abu irin wannan na sha gaya mana akan mimbarin nan in ce wallahi fargajaji muke yi sai abu ya faru za a ga mun zo muna ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an yi kaza an yi kaza kwana daya kwana kwana uku sai ga an manta shikenan jiba za ta sai a ƙara yin wani inna lillahi asau ana ta ihu shikenan ba haka muke yi ba haka muke yi zartar da hukumi a gani na biyu shine su mutanen ungoyi da mutanen gari su ma suna da dauran da za su taka wajen samar da kansu tsaro babban abin da ya damu mu shine a unguyoyinmu za ka ga wasu abubuwan suna faruwa amma ba za mu faɗaka ba ba za mu ankara da su ba sai abin ya zo inda muke dab ya ta san mu cutar da mu lokacin ma ya cutar da mu sannan sai ga muta- mutane sun fito sai wannan ya ce a wallahi ni ina ganin ana shiga da fita a waje kaza ni dama wani ban yadda da shi ba to me da kai- baka yadda da shi me yasa baka yi magana ba me yasa ka report ba da yawa daga cikin jami'an tsaro yan uwa wallahi ai musu adalci wasu suna suna da kokari suna iya ƙoƙarinsu wasu daga ciki wajen ƙwaƙulo masu laifi su- su kai su zuwa gaban hukuma wani abin yana lalacewa ne a gaban alƙalai da sauransu mutanen unguwa dole sai mun sa ido suwa suke kai da komowa a cikinmu dole ne kwanan nan kuna ji a maiduguri bom ɗin da ya tashi a masallaci an kama wasu yara a yobe state bayan wannan sai ai aiko su aka yi su zo su yi leƙen asiri yaron a cikin almajirai aka kama shi ya je zai kwana duk wanda ya zo wajen ku mutum ne kawai ya zo kawai kuka ga ya shimfiɗa ya ci- ya sa wani tebur ko ya shimfiɗa buhu yana sai da wani abubuwa a tuntuɓe shi daga ina yake daga ina yake me ya kawo shi kuma me ya faru kwanan na anguwar hotoro wancan bawan Allah da aka kwantar da shi aka yanke mai makogaro me ya faru kun ka irin wannan ne yan gudun hira wanda ba ba a san daga inda suke ba suka zo suke abin nan haƙi ne akan shugabannin musamman iyayen ƙasa masu unguwanni su sa ido akan irin waɗannan abubuwa kowa daga cikinmu ya sa ido kowa daga cikinmu ya sa ido mu za mu yi mu sai mun yi sannan jami'an tsaro wallahi su taya mu amma kowa ya koma gefe duk abubuwan da ake na laifi kowa babu ruwansa kowa babu ruwansa gashi yaranmu ne kannanmu ne ƴaƴanmu ne su zo su taru a waje kaza a yi shaye-shaye a waje kaza a yi faɗan daba a fitar da makamai kowa yana gani ya naɗa hannu wallahi sai ƴan kaɗan abin yake damun su su suke iya amma kowa yana kallo sai abin ya faru an kashe wani sai a zo a ta abin nan cewa an kashe wani a waje kaza me haka me haka masu laifin nan dududu mutum nawa ne sun fito su su goma in muka fito mu ɗari ko mu ɗari da hamsin kowa ya fito aje a same su a gaya musu su daina ko mu ɗau mataki akan su shi kenan ba mu koma gefe wancan yayi dalisa a can wannan yayi daba a can ana ta hira kawai ana ta munafunci munafunci ba ba shi bane mu tashi mu yi wa kanmu abin da ya kamata bai kamata a ce a ta kashe mu a banza a wafi ba ana kashe mutane masu amfani a cikin mu har yanzu yanzu wannan yaron da da aka kashe kanin su nura har yanzu fa ba abin da aka yi fa har yanzu ya- eh, yaro mai mutunci mai neman na kansa yana taimakon kansa da iyayensa haka kawai akan waya an saka masa wuka an kashe shi kuma har yanzu kotun ɗaya ba a kama ba yanzu daga cikin mutanen unguwan nan kaji wanda yake bibiyar kes din sai dai ko dan uwansa kowa ba abin da ya same shi in ga mutum yana kuka to shi abin ya sa wallahi wannan ba zaman amana bane yan uwa ba zaman daidai bane ba kuma zaman gaskiya bane in za mu gyara mu gyara Allahumma izal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa damir adaka ada ad-din wansur ibarakal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin wannan bawan Allah da aka kashe iyalansa Allah madaukakin yake ba shi hakuri Allah ya bashi juriya Allah ya masa canji mafi alkhairi su kuma iyalan nasa Allah ya ji kansu ya gafarta musu Allah ya kyautata makomarsu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka ummu li salati yarhamukumullah
الله أكبر